أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله المتفرج باسمه الأعظم المختص بالملك الأعز الأحمى الزاجر لا تخيل ولا وحمى الباطن تقدس لا عظمى صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أسهده ذوي القرب والسدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأقطاب الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس والذي كتاب خاص في العباس الشيخ السيد إبراهيم إنياس رضي الله عن سادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci bisa dawowa karatun wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi a littafin ruhul adabi littafi ne da maulan mushafil islami wa sa'adatul anami ashaq ibrahim ya ya rubuta dan nuna ma dukkanin ɗalibai almajiran ɗariƙun waliyai da dukkan musulma hanyar saduwa da Allah lami lafiya a wannan rana ta ɗaya ga watan oktoba ɗaya ga watan goma kenan ranar maulidin najeriya yau eh ana nan ana yin musulun Najeriya eh abin da kai ce abin bakin ciki to Allah da ya kyauta a maulidin Najeriya yau ɗaya ga watan Oktoba wanda ya daidai da ishirin da hudu ga watan ainihin safar wannan zama shine na hamsin da biyar wanda kuma a baitoci za mu tashi baiti muna a baiti na sittin da uku ne inda muna yin bayani ne akan abin da baitin ya kunsa muna yin bayani ne akan abin da ya shafi shanun walittaka da waliyai mun ɗauko bayani muna kawo hadisai da ayoyi da suke tabbatar da cewa ba za yi taɓa yiwa ba zai taɓa yiwa ka kalli mutane ka ce dukkan musulmi wali ba ne wannan ba zai yiwu ba ne ba. Na'am sai dai alwilaya alwilaya al'amma kamar yadda muka faɗa wanda dukkan musulmi ba makiyin Allah ba ne masoyin Allah ne bisa wannan ma'ana. Amma walittaka ke bantacciya wanda Allah ke cika wannan mai walittakar da nau'o'i na karama da hasake daga fadar Allah gaskiyar magana wasu ne daga cikin bayan Allah Allah yake musu wannan ga hadisi zamu karanta wanda Imam al-Bukhari ya ruwaice shi wanda shi ma yana da tabbatar mana da wannan ma'anar cewa su waliyai wasu ke bantattun bayi da cikin bayan Allah wanda ba kowa ne ke da wannan sifar ba ga dai hadisin kamar haka wa qad jaa fi sahih al-Bukhari an abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla annahu qala من آدى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته إمام البخاري يروي حديثي سكن إمام أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وعن به إمام البخاري يروي حديثي سكن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم إمام أبو هريرة يبدأ لا تتبتع قريشي Allah ya yarda da shi mu ma Allah ya yarda da mu saboda albarka Abu Hurairata sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce man adani waliyan duk wanda ya gaba da wali da wani wali daga cikin waliyaina duk mutumin da ya gaba da wani wali daga cikin waliyaina faqad azantuhu bil harbi hakika na yi mishi izini cewa ya dauko makani ya zo mai yaki neman izini ya zo mai yaki ni da shi ya shirya ya taho mu zo mu garza yaƙi da ni da shi. Na'am, am ila ‘yan uwan su ce, ah, so ya ma'anar cewa mutum ya yaƙi da Allah, sai in ce, eh, wato shi yaƙi da Allah wani abu ne wanda idan ma aka fara shi ba ma iya wanda ya gaba da wali ba haka da baka yi gaba da wali ba sai ya shafe ka haka sai ya shafe ka in ya so sai an je lahira a bambance waɗanda suka dawo musifa amma kowa sai ta shafa alhamdulillah a ne muku bishara da cewa in Allah ya sa mun sauke wannan littafin akwai wani littafi da maulan mu wani babban malami wanda sai yanzu duniya take sanin sanin shi jikan shi gibrimu ne gwani ayuba alkaramsawi wallahi malam idan ka ga littattafai wallafa wallafa da yi ya yi shi ne cin imam na yobe state to ya yi na a halin yanzu haliyan matashi ne ma shi ka shoki birema ne amma na fi tunani ta wajen ya mace ne malam ya yi wani irin karatu na ban mamaki kuma abin da zai baka mamaki ka san shi a ina ya karɓi wazifa ga shi dai jika shoki birema ne mutumin guri ne amma a kasa ina ya karɓi wazifa a dandalin wahabiyawan duniya a jami'ar Madina. A jami'ar Madina wallaha ne ya karɓi wazifa. To ina sa ran littafin sa nake son mu karanta amma mu a ga ida na ɗaliban ilimi inda kana son ka karanta ko da kana tunanin ka iya larabci gwargwado to a ka'ida inda kana son ka karantar da mutane littafi kar ka ciyar da su guba a cikin littafin kowaye to ka ɗauki littafi ka karanta shi a gaban malami. To ina sa ran zan samu lokaci zan samu lokaci kafin a ce ne mun kai lokacin da za a ce mun sa littafi shafi wajen ɗari uku ne mujalladin ma farko kenan ya ce juz'i biyu ne littafin to juz'in farko shafi wajen ɗari uku ne wanda ya kira shi da suna at-tasawwufu dinun wa daulatun ma'ana sufanci shine tsantsar addini kuma shine daula wai kawo irin jihadi da jagororin sufai suka yi a duniya irin jihadi da jagororin sufai suka yi a duniya wajen kafa addini bisa kasashen duniya kai malam littafin yayi to ina sa rai zan samu wata dama in je ko da sati biyu in je in yi a gidan shi yawa in biye littafin tun daga farko shi har ƙarshe a gaba yawa sannan sai mu zo in Allah ya so muka gama ruhul adabi shi za mu karanta wannan littafi at-tasawuf dinun wa dawlatun to saboda haka a nan ne abin da nake so in faɗa shine kafin zuwan wasu aƙidu wasu aƙidu a ƙasar nan musulunci ya fi shekara dubu a nan ƙasar kuma alhamdulillahi tun shigowar musulunci ya shigo ne da a da aƙida ta ash'ariya kamar da kullum nake faɗa kuma ya shigo ne a da mazhaba ta imam malik kamar da kullum nake faɗa tariƙa kuma da kuma ɗariƙu na waliyai alhamdulillahi mun sani wani tu- bature na mulkin mallaka ya rubuta wani littafi ya rubuta wani littafi yake cewa a da a arewacin Najeriya ya ce wallahi mace za ta iya yin kayan gol a kanta, gol a kanta ta taso tun daga Maiduguri, ta taso tun daga Maiduguri ta zo Kaduna ba abin da take tsoro ko take tunani, saboda aminci da kasancewar mutanen ƙasar amintattu da kuma aminci. A lokacin akwai wata aƙida da aka samu a zagi sahaba na ko a zagi waje? Babu, amsa shi ne babu kawai. Babu. Ana nan, ana nan, ni da wani mai gida na mun taɓa yi wata magana ce mu malam ka gani nan ba tsawon shekaru gare ni ba nake cewa haka ne yalla bai sai ke cewa wallahi ni da kake gina nan na rusu wani lokaci mutumin mai duguri ne baban shi aka da shi Abdul Fatih shi awali ya san shi mai gida na ne na zauna a gidan shi na koyar mai da yara custom ne baban shi haka suka da shi Abdul Fatih saboda haka yanda muka shaku da shi yanda zamu zauna mu yi hira da shi duk a yan gidan babu ba wanda yake samun wannan damar kamar da ni nake samu saboda gaskiyar magana ya nuna mu wata irin soyayya to muna magana da shi wata rana ke ta malam kaga a kananan shekarun nan na shi din a lokacin yake biya mu kenan da a lokacin da muke magana da shi da su shekara 43 ba yake ce a kaga a kananan shekarun nan na yace wallahi na san lokacin da akan aike mu mu je siyan kayan miya idan muka je siyan kayan miya za mu je mu samu mai kayan miyan baya na amma ga kayan miyan ya kasa idan taro taro ne yake sai da kayan miya in ya kasa kayan miya sai ya dauki taran sai ya dora akan akan kayan miya nan kuma ga dan akwakun shi na da kuɗi wai idan ka zo kai ne siye baya wajen ya- amma ga kayan da yake siyarwa nan ya dora kuɗin da yake saidawa a wajen saboda haka sai ka zo ka kwashi kayan miya ka sai ka dauki taran shi ka aje mai cikin wannan akwakun da yake aje kuɗi idan ma da canji kai ka bude kai canji ka tafi sai wallahi na san wannan lokacin yace ya san lokacin da mai hayan keke mai hayan keke zai zo ya aje keke kekunan shi na haya idan ya zo ya aje kekunan shi na haya ya aje kekunan shi na haya zai aje ga agogo a wajen sannan ku da kuke zuwa haya kun san nawa nawa ake daukan haya awa daya yace wallahi zaka zo ka samu baya nan ka dauki keken ka tafi ka je kai awa daya ka dawo ka samu baya nan ka lissafa kudin shi ka buɗe inda yake aje aje akwati akwakun shi na kudi ka aje mai yace wallahi na san wannan ni da shi nake wannan magana sai ya ce amma yau da Allah subhanahu wataala ya kamo ake zagin wasu mutane da isar su ta kai isa a wajen Allah a zage su kai tsaye da ce yau ka duba a sitrum din shi muke magana da shi sai yake ce yanzu Allah kalli kofar nan ta ta sitrum din nan na dala kalli wasu karafuna da wasu roduna da na sawa duk a zo a bige na kwace mun kuɗi to a yau ba kayan miya ba ba kuɗin ba me kayan miya ake nema a ɗauke ko a kashe to yaƙi da Allah kenan yaƙi da Allah kenan dama shi yaƙi da Allah musifu ne zai zubo muku su kamar zuba ruwan sama yaƙi da Allah kenan musifu ne za ku gani kamar zuba ruwan sama a lokaci ɗaya sai ka ji an ce maka an kashe mutum talatin an kashe mutum kaza an kashe mutum kaza sannan kuma ga wasu irin shugabanni da Allah zai jarabce ku da su zuciyar fir'auna a cikin wasu daga cikin shugabannin zuciyar fir'auna ta fi tasa tausayin al'umma a cikin al'umma a cikin shugabannin da Allah zai dinne wannan abubuwan shi ne ake kira da yaƙi da Allah yau Allah ba ɗauko makami zai zo ya yaƙi da kai ba amma muddin ka taɓa inda ba a taɓa to da kai da ka taɓa da waɗanda ma ba su taɓa ba suke ce maka ka daina taɓawa to musifa dai sai abin da kuka gani yau an ka ji lahira sai a ware a bambance saboda haka yaƙi da Allah kenan kuma alhamdulillah Allah ya saka ma annabi sallallahu alaihi wasallam da mafificin abin da ya saka mawa a wani annabi a cikin al'ummar ba. Duk abin da zai amfani al'ummar nan annabi bai bari ba sai da ya gaya mata. Duk abin da zai cutar da al'ummar nan annabi bai bari ba sai da ya gaya mata. Kaga dai ga sako ya isar. Ko ba gaba? Ya isar da sako. Ya rage naka kabi ko kar kabi. Wannan matsalan ka ne Allah ya sa mu dace. Annabi ya ce, والآن بشيء نعم بالحرب وما تقرب إلي أبدي بشيء أحب إلي مما افتررته عليه باوانا بي كساتيني بي كساتيني da wani abu abin da yake mafi soyuwa a gare ni kaman abin da ni na farlanta mai na ce wannan abin farilla ne ba ta ne ce to amma kuma bayan mutum ya yi farilla wala ya zalo abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafili bawa ba zai kushe yana ƙara kusanci zuwa gare ni ba da nafil fili Yan uwa Allah subhanahu wataala ya farlanta mana salloli ne guda biyar amma akatin sallolin sai farlanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana wasu sunnoni waɗanda waɗannan sunnoni idan baka yi su ba ba za ka shiga wuta ba ba za ka shiga wuta ba in dai ka ce waɗannan farillin dan saboda wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da musulunci bayan ya ba su musulunci sai ce to me kake umarta na da shi me zan yi bayan wannan yace bayan su akwai salloli guda biyar sai yace to bayan su fa sai ce sai na bilbili in ka ga dama sai sake ce mai bayan shi fa akwai azumin ramadana bayan azumin ramadana akwai mu azumi da yau zabta kai na manzala ce a sai dai na nafila in ka ga dama bayan shi duk abin da ya faɗa aka na farilla in aka ce bayan shi fa sai ce kaza in ka ga dama sai wannan balarabe ce shi ba zai dada ba ba zai ragawa aka farilla sai manzo Allah ce ya rabanta inda ya rike abin da ya faɗa amma idan ka bar wasu abu na farilla wasu abubuwa na farilla kana da matsala a wajen Allah ko ma ka shiga wuta dan kaman sallah misali azumi ka bar su wannan direct ka kamawa hanyar shiga wuta ma sanaka kun fi sakar qalu lam nakun minal musallin an tambayi yan wuta me ya jefa ku a wuta suka ce mun kasance ba ma yin sallah ne ashe rashin yin sallah na daga abin da zai jefa mutum a wuta amma sallolin nan guda biyar asba azhar la'asar magriba isha sai dai kafin asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana wasu salloli guda biyu wanda ake ce musu raka'atal fajri wanda annabi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha sallolin nan guda biyu da ake yi kafin sallar asuba sun fi duniya alkhairi da abin da ke cikin duniya sun fi duniya alkhairi da abin da ke cikin duniya bayan nan sai wasu salloli da ake yi na wabaha idan hantsi ya dago in ka ga dama bayan nan sai na kawoyin da ake yi kafin azahar in ka ga dama sai waɗanda ake yi bayan azahar in ka ga dama sai waɗanda ake yi kafin la'asar in ka ga dama sai waɗanda ake yi bayan magariba bayan magariba in ka ga dama sai waɗanda ake yi na shafa'i da wutiri bayan isha sai a duk da yake a to waɗannan dai su ne salloli waɗanda suke sunoni mu'akkadai sai kuma wasu salloli sunonin da za ka ƙara mawa kanka to kaga waɗannan sunnonin da zaka kara mawa kanka bisa abin da ya shafi bayan farilla to su suke kara maka kusanci zuwa ga Allah har Allah ya soka har ka kai matsayin da ake kira wanda taka an gane sannan sai kuma abin da ya shafi istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah ita ce kalimatu shahada wannan kalmar da tafi kowace kalma girma da matsayi da daukaka a wajen Allah za mu zo karatu kanta wanda in mun zo karatu dan sati uku ba zai ishe mu ba ita kadai sati uku ba zai ishe mu karatu akan kalimatu shahada ba To, da waɗannan ne kana samun kusanci, kana samun kusanci, amma Allah, amma zala ce Allah ya ce hatta uhibbahu har ya zamanto na so bawa. Allah ce har in so shi. To Allah in ka so shi sai a yaya dan hadisin ba magana annabi bane. Hadisul qudsi ne annan Allah ne yake gaya ma annabi. Wannan hadisin ana kira da hadisul qudsi ma'ana Allah ne yake faɗan magana amma ta bakin annabi. Sai annabi ya ce Allah ya ce to fa iza ahabbtuhu idan na so shi inji Allah kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi sai ni Allah in zamo ciki wanda yake ji da shi inji Allah subhanahu wata'ala wa basarahu allazi yubsiru bihi sai in zamo gani shi wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabtushu biha sai in zamo hannun shi wanda yake damka da ita wa rijlahu allati yamshi biha sai in zamo ni ne kafar shi wanda yake ainihin tafiya da ita wala in sa'alani wallahi in ya roke ni in ji Allah wallahi in ya roke ni la utiyannahu wallahi sai na bashi Allah ya ce wa irin wannan bawan in da ya roke ni ai ko sai wallahi sai na bashi shi sa Shehu Balaraba je ga yake a littafin shi mai suna goran faira da yake waka Shehu Ibrahim yake in Shehu ya ma addu'a ka ga albushiri in ko ya ce maka urus sai ka mace da tsiya in shau ya maka addu'a ka ga alheri me yasa saboda ya kai wannan matsayin da Allah yake magana wala in sa'adani idan ma ya roke ni kariya ce ya Allah ka kare ni la uizannahu wallahi sai na kare shi Allah ya ci gaba da cewa wa ma taraddatu an shay'in ana fa'iluhu ban taba kai komo Allah da kansa yake cewa ban taɓa kai komo akan wani abu da nake son aikata ba taraddudi an nafsi abdi kamar yadda nake kai komo ga garan bawa na almumin mumin mumini yakrahu almauta baya son mutuwa wa ana akrahu musa'atahu ni kuma ina in ba na son muna na mai wato shi wannan bawan idan ya kai irin wannan matsayin to duk abin da bai so ma to Allah baya son ya mai wannan abu kai Allah subhanahu wataala ya ƙara mana soyayyen irin waɗannan bayi naci waɗanda ake kira waliyai da Allah da annabi wanda duk zai kanshi adalci ya ya ce waɗannan kowane musulmi ma haka yake dan Allah ya yi wa kanshi adalci to ashe gurguwar fahimta ce ba ma fahimta ce da suke daidai da ayoyin alkurani ko hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam a nan ne sai sai shakkar bi bayan misali ce a walil awliya fi hadha hadisi shuruhun zafiyatun waliyai a ƙarƙashin wannan hadisi suna da sharhohi mai yawa yace an mashariba wa aswaqin safiyatin yace kuma sharhohi da suke wannan hadisin sun yi shi ne an mashariba daga irin sirrikan da suka sha a fadar Allah wa aswaqin da irin saukin da suke da shi a fadar Allah safiyatin tabbar yake zauki kuma tsarkakakken zauki wanda ba wani abu da ya gurbata shi sai kultu sai sharbe shi a waka diktartu ni kam sai na ce to na zabi makhtarahu maulana sharif radiyallahu anhu wa zadahu faidan ni na zabi sharhin da shi sharbi kan shi ya zaba saboda ya kawo sharhohin da su waliyai da suka yi idan ya kawo sharhin wannan malami sai ya kyala shi sai ya dauko wannan malami sai ya kyala shi to daga bisani sai sharif ibrahim salis sai ya zabi sharhin da imam allamati shaukani ya hadisin to ni ma kuma sai na ciro iya wannan din kawai ban koma zuwa ga sauran sharhohin da shi sharifin ya kawo ba an gane a qala radiyallahu anhu ya dala tabbata gare shi wa zadahu Allahu faidan kuma Allah ya kara masa sharif faira yace naqilan anil imam anil imam shaukani naqilan anil imam shaukani shi ma sharif din ya ciro ne a littafin Imam Shaukani fi kitabihi Qatrul Wali an Hadithul Wali Qatrul Wali an Hadithul Wali sunan littafin kenan iya wannan hadisi Imam Shaukani ya musharhi ya sa mai suna dugo dugo dugo na sirrin Allah daga fadar Allah wanda na yi shi bisa sharhin wannan hadisi na wali ga abin da imam shokani ga kaji wannan hadisi da muka karanta yace fa'alam dan uwa ka duka sani anna allazi yazharu li fi ma'na hadha alhadith alqudsi imam shokani yace abin da yake bayyana gare ni game da ma'anan wannan hadisin wanda hadisi ne da yazo daga fadar Allah fadar nan ta tsarki ba ma maganar annabi bane yace annahu abin da hadisin yake nufi abin da sa abin da ya bayyana gare ne ji shi imamu shaukani yace imdadatu rabbi subhanahu li hadhihi al-a'ba'i bi nurihi alladhi taluhu bihi tara'iqul hidayati wa tanqasi'u indahu suhubul gawaiti yace abin da Allah ke nufi da wannan hadisin annahu imdadatu rabbi imdadu imdadun rabbi subhanahu Allah zai yi madadi ne a ashe imamu shaukani shi ma ya yarda da madadi ashe ba su baye ne kawai suke da madadi ba yace ashe madadi ne Allah subhanahu wataala zai yi da hadhihi al-aba'i ga waɗannan gaban na mutum dane binuri Allah zai ma waɗannan gaban ne madadi da hasken shi allazi taluhu bihi tara'ibul hidayati wa tanqashu indahu suhubul gawaiti wanda idan Allah ya ma bawa madadi da wannan madadin to a wannan lokaci ainihin haske na hanyoyin shari'a za su bayyana ga wannan bawa duk inda zai bi zai ba hanyar da Allah kawai zai yarda da ita ne tana gane wa tanqashu indahu suhubul gawayit kuma jirajirai na bata za su yaye ga wannan bawan zai zama to ba shi ba bata Allah zai kawar da shi ga bata ya ɗora shi akan hanya ta shari'a ana fahimta wa kana daga alqur'anul azim haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala yayi faɗa a cikin alqur'ani بأن الله سبحانه هو نور السماوات والأرض cewa Allah shi ne hasken sammai da kasai. Allah ya faɗa alƙurani cewa shi ne hasken sammai da kasai wa ƙala nabiyu sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo Allah da kansa ya faɗa lamma su ila hal ra'a rabbahu lokacin da aka tambaya da shin ka ga Allah ubangijinka ƙala sai ce nurun Allah ai haske ne anna arahu ta iya ta ina zan iya kewayewa da shi wannan ba shi ke nuna nan ke ga Allah ba ba zo kan wannan matsalar ba amma da ya ce ta ina zan iya kewayewa da ganin haske tun Allah haske ne wanda ba zan iya kewayewa da ganin shi ba wannan wa huwa fi sahihi hadisi ne na bukhari to wannan sai ke na tabbata mana da cewa Allah subhanahu wataala wannan haske na shi zai magabobin bawa madadi da su sai ma gabar gabar ido madadi da wannan hasken gabar ji ji ya mai madadi da wannan hasken ji ya mai madadi da wannan hasken ido ya mai madadi da wannan hasken hannu ya mai madadi da wannan hasken kafa ma ya masa madadi da wannan hasken ala ana fahimta wata bata ya tabbata dai annahu subhanahu muhtajibun bil alwari Allah ya kewayu hasake su suke mai Allah hijabi suka kewaye Allah bil anwar amma kewayewa irin wanda ya dace da shi yau suke mai hijabi hijabin da ya fage bayi gabarin ittila'i zuwa ga halar Allah shine wani haske wannan hasken da ya takaice hakikatin muhammadiyya ce حقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم وثبت في صحيحي يا ثبت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما دوسوس من دعائه صلى الله عليه وسلم عند النبي يكي الدعاء إذا كرد إلى الصلاة إذا النبي يكتر صلى za ki ta zuwa sallah ga irin addu'ar da yake yi wannan zai tabbatar maka da cewa annabi ne hakikanin hasken ne za ka yi hadarar Allah ga addu'a da annabi yake yi ya ce Allahumma ja'al fi kalbi nuran Allah ka sanya haske a zuciyana, wa fi basari nuran, Allah ka sanya haske a ganina, wa fi sam'i nuran, Allah ka sanya haske a jina, wa an yamini nuran, Allah ka sanya haske a damana, wa kalfi nuran, Allah ka sanya haske a bayana, wa fi asali nuran, Allah ka sanya haske a jijiyoyina, wa fi lahmi nuran, Allah ka sanya haske a cikin naman jikina. وفي دمي نورا الله كسني حسكي أتكين جنينا وفي شعري نورا الله كسني حسكي أغاشين جكينا وفي بشري نورا الله كسني حسكي أفاتا جكينا وزاد مسلم أرواح الإمام مسلم ما يقال وفي لساني نورا الله كسني حسكي أهرشينا waj'al fi nafsi nuran Allah ka sanya haske a gaba daya na wa'azim li nuran Allah ka girmama haske ta koyi na tare da ni wannan ne ke nuna maka hasken wane ne annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam sai imamu shaukani wannan fa duk magana imamu shaukani nake kawo muku sai imamu shaukani ya ce wa ayyu mani'in to menene zai hana min an yamudda Allah min an yamudda Allah subhanahu abdahu min nurihi ta Allah ya kariye ma bawan shi madadi da hasken shi fa ya kiru safiyar wannan bawan ya zama to talautacce ya zama to wani irin haske ya zama to haske ya rinjayi wannan bawan min kuduratul hayawani yake zama to ya zama to shi iri dauda da kuma gurbata na mutuntaka ko a irin abin da ke tare da dabban mutane na duhu ya zama to shi Allah ya wanke shi gabar wannan ya zama haske tsantsa al-insaniya lahiqan bil a lahiqan bil alam al-ulwi ke zama to ya risku da halittun da suke zama ya zama to dai ya zama to cikin zirin mala'iku kamar yadda muka faɗa a wancan karatun ko shi ma sharbi ya ce wa dama su waliyai wanda ya kai mukamin waliyai surar insan ne amma mala'iku ne cikin surar mutane haka sharbi ibrahim sale to gashi ma yanzu shogani abin da yake cewa sai zama to lahiqan bil alamil ulwi an riskar da shi da halittun da suke sama su waye mala'iku an gane bi nurillahi kuma Allah zai mai haka ne da hasken shi Allah sai bawan ya zama to mubshiran bi nurillahi yana mai gani amma da hasken Allah ba'ikan bi nurillahi in ma zai yi dabka duk abin da zai dabka zai dabke shi ne da hasken Allah mashiyan bi nurillahi in tafiya zai yi zai yi tafiya ne da hasken Allah wa ma fi hadha min man'i babu wani abu da zai hana wannan aw min amrin la yajuzu ala rabbi subhanahu ko kuma kace ga wani abu wanda a wannan aya bai halatta ga Allah ba babu yace wa qala sa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alhadi ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah irin wannan hasken wata da bumin rabi kuma ya neme shi daga ubangiji kin da ku annabi ya nema Allah ka sanya haske kaza ka sanya haske a waje kaza ka sanya haske a waje kaza lalle ba abinda zai hana annabi ya zama to tsantsan haske saboda haka ba abinda zai hana Allah ya ma wani bawan shi madadi da irin wannan sai inji Imam Shaukani wa safallahu ibadahu bi qawlihi alali Allah ya subbata bayin shi da fadin shi nuruhum yas'a baina aydihim haskensu yana tafiya a gaba gare su hadai zuwa a ƙarshen aya imamu shaukani ce walai tafiya haza ba yukhalifu mawarid shari'ati a cikin wannan babu abinda ya saba da koyarwa na shari'a wala ma yunafi idrakan uqul mutasarriina al-arifina fil kitabi was sunnati wannan babu abin da yake koruwa a hankalin masu bi shari'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu aiki amma da alqur'ani da hadisi da imamu shaukani wa qad ja'ala Allah subhanahu Allah ya sanya bai girma daukaka al-khuruj min zulumatil ma'asi ila anwar ta'ati khurujan min zulumati ila nuri Allah ya sanya fitar bayi daga dukkai na sako zuwa haske na bin Allah ya ambace shi da fita daga dukkai zuwa ga haske gashi dai yana Allah subhanahu wataala ya ta ورد في الكتاب والسنة من هذا الجنس الكثير الطيب إمام الشوكاني يقول إن ونم للا يازو ديوا ديوا سن القرآن الحديث سوراقا إمام الشوكاني يقول فما أنا الحديث ما أنا ونم حديث الشيء كنت سمعه بنور الذي أقفم فيه أقذف فيه زنزموني لجنباوة تانيا حسكي وندنك جيباوة أتشون ونم باوة فيسمعوا sama'an sai wannan bawan ya rika ci irin jin da la kama sami'ahu amsalahu la kama sami'ahu amsaluhu ba irin jin da sauran bayi ke yi ba min bani adam na daga 'ya'yan annabi adam wa kazalika baqiyatul jawarihi haka nan sauran gabobi in Allah ya zamo jinka to jinka zai zama to ya bambanta da sauran dukkan jin sauran bayin Allah wanda shi ake ce ma wilaya in Allah ya zama to ganinka ganin ka zai zamanto ya sha bamban da ganin sauran dukkanin bayan Allah in Allah ya zamanto hannunka yadda za ka yi tasarrufi da hannun hannun zai zamanto ya sha bamban da sauran dukkan hannun bayan Allah haka in Allah ya zamo kafanka dukkan abin da dai Allah ya zamo naka to zai sha bamban da na sauran dukkanin waɗanda ba kai ba Imam Shaukani ya ci gaba da cewa wan surfi hadha du'ai dan uwa kai kallo da kyau a cikin wannan addu'a allazi talabahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah ya nema an ya kuna nuran lahi fi sam'ihi wanda yanzu an ya kuna nurun wahi fi sam'ihi ta hanyar da annabi yake roƙon cewa hasken Allah ya zama to a jin shi hasken Allah ya zama to a jin shi wa basari hasken Allah ya zama to a ganin shi wa qalbi hasken Allah ya zama to a zuciyar shi wa asbihi hasken Allah ya zama to a jijiyoyin shi wa lahmihi hasken Allah ya zama to a naman jikin shi wa damihi hasken Allah ya zama to a jinin jikin shi wa sha'rihi annabi ya nemi hasken Allah ya zama to a gashin shi wa basharihi Allah annabi ya nemi hasken Allah ya zama to a fatar jikin shi wa lisanihi annabi ya zama to ya nemi hasken Allah ya zama to a harshen shi wa nafsihi annabi ya nemi hasken Allah ya zama to a kankan shi gabaki ɗayan shi bal sa'ala rabbahu annabi ya roƙi ubangiji shi an yamuddahu bi nurihi khalfahu wa amamahu Allah ya kare shi da hasken shi gaban shi da bayan shi falaula anna li nurillahi subhanahu quwwatan kai ba dan Allah yana da wannan hasken da yake da irin wannan karfin ba li jamil abai wanda yake haskakawa kuma yake karfafa waɗannan gabobi ma talabahu sayyid waladi adama da annabi bai nema ba da Allah bai yin haka da hasken shi da annabi bai nema ba a hakkin annabi baya roƙon abin da yake korarre a hakkin Allah wa khairul khaliqati mafifici a cikin halitta wal halu alhalin halin da da ayyana sha'anin yake anna Allah qad ja'alahu nuran li ibadihi hakika Allah ya maida annabi ya zama to haske ga bayin Allah fi jami'i badanihi a cikin dukkan cikin annabi annabi haske ne tsantsa sara lahikan fil alamil ulwi annabi ya zama to a tirkarwa da alamul ulwi saboda shi annabi siffar zatinsa ne yake rayuwa irin yadda sauran jukuna suke rayuwa amma ya gaya maka abisu inda rabbi yuqimuni wa yusqini ya dauki azumi lokacin shan ruwa ya ki sha ya zarce gobe ma ya ki shan ruwa ba sahur ba shan ruwa ba ya kai azumi bai sha ruwa ba ya zarce bai sahur ba ya zarce ya sake kaiwa sahabbai suka nemi kwaikwaya shi a haka wasu na suma wasu suna abunan annabi ya ce kar ku rika yin irin abin da ni nake yi ni ba kamar ku bane qabitu inda rabbi yuqimuni wa yuskini ni fa ina kwana wajen ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni saboda mene saboda shi mun haƙun ne lahikan ne bil alamin ulwi halittar zatin jikinsa Allah ya bar shi da irin siffanmu ne don mu iya kusantarsa kuma mu amfana da shi kawai amma hakikatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wata halitta ta sanya yake kuma ta ya fi karfin wata halitta ta iya gane shi sallallahu alaihi wasallam ومن أمد ومن آه ومن أمد أباء ومن أمد عضوا ومن أمد عضوا منه بنوره ومن أمد عضوا منه بنوره عدوا الله يكرفف وتقبع رجل كن أبو بنش ده كان الله صار ذلك العضو نورانيا فوانا قبع ذات زمتو من سنن حسكي من سنن حسكي أنا فهمتها to fa in kana min al-hawasi kana laha min al-idraki ma lam yakul li ghayriha min al-hawasi allati lam tumadda bi nur Allah azza wa jalla idan gabar da aka gaba aka karkace ta da ita akwai wasu gabbai da ake ce musu madosanai madosanai misali ji gani dandanawa to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi ɗaya daga cikin madosanan bawa misali Allah ya karfafi idan bawa da hankali to sai zaman to bawan yana ganin abin da kai baka iya gani yana ganin abin da baka iya gani can sai ka ji za ka ji shi yana gaya maka cewa idza kalidat fikri madahtu muhammadan fasurtu zaka'an asdari bi iyasi yadiqu li al afaq hatta ka annani ushahidu gaibal ghaib duna nu'asi yana cewa idza kalidat fikri duk lokacin da ganewa ta da fahimta ta da gane al'amura na na ji ya danyi kasa da ji kwanya ta ta danyi kasa madatu Muhammadan sai in mazan yabi annabi Muhammad. Yace in ne haka fasirtu zaka'an asdari bi iyasi. Akwai wani mutumi a zamanin jahiliya wanda ake buga misali da shi da kaifin basira. Duk mutumin da aka ga yana da kaifin basira sai a ce kai wanda da kaifin basira yake kaman iyasi ba fa iyasi ba. Iyasi. Sai shi wace to a lokacin da na yabi annabi Muhammadu kaifin basira ta da ganewa ta wane wancan mutumin da ake ce mai iyasi yace bayan nan kuma ina yaban manzo Allah ya ziqu liyal afagu sai ga wani haske ya haka samun sassan duniya sassan sama da ƙasa hatta ka annani ushahidu gaibal gaibi har ina nan sai ga ina ganin gaibun abin da yake boye sai ga ina ganin alamul ulwi da alamul sufli me yasa Allah ya yi shehu madadi da hasken shi a cikin idanuwarsa Allah ya Allah ya mai madadi da haske a cikin idanuwarsa saboda haka sai kaga yana kallon abin da kai ba ka iya gani wannan hadisai ne suka tabbatar da waɗannan abubuwa da ana fahimta idan kuma ji ne idan jinka ne Allah ya maka madadi a jinka sai zama to kana nesan duniya sai ka iya jiyo abin da wani ba zai iya jiyowa ba ko kuwa da Allah subhanahu wataala yake magana dabbobi suna mai tasbihi kawai sai karga duk irin tasbihin da dabbobi suke mai sai karga duk irin tasbihin da bishiyoyi suke mai sai karga duk irin tasbihin da duwatsu suke mai sai karga irin sai karga duk irin tasbihin da kowane irin abin halitta yake ma Allah subhanahu wataala dala ana fahimta to Allah ya yi maka madadi a wannan gaba kenan a to shine وإن كان الإمداد لعضو من الأعضاء غير الهواس صار ذلك العضو قويا في عمله الذي يعمل به مستنيرا إذا عمل به الإنسان كان عمله صالحا موافقا آه لما هو الصواب إذا كما مثالي أو سكبوبي مثالي باجيبا باغنيبا مثالي هنوكا الله سبحانه وتعالى يكرففي وانا هنوك إذا الله يمددي هنوكا هنوكا sai kaga kana iya yin abinda ba za ba wanda zai iya yin abinda za ka kai da naka hannu wannan ne yasa Imam Aliyu dan Abi Talib an je yaki da ya da ya damki kofa kofa kofa garin ya jijjige ta jijjige ta ita ya rike ya mayar garkuwa ita ce garkuwar shi da ita yake kare abin nan da aka gama yakin da ya jefar da ita sahabbai arba'in suka kasa motsa kofar menene Allah ya yi madadi na haskensa a hannun imamu Ali. Ali ne idan ya sare ka da da da idan ya sari arne ya sari arne da da takobi yadda ka san ka ɗauki kararrama ka tsaga shi ya kai shi ba ga mutum. Saboda mene madadin haske da Allah ya yi a hannun imamu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa karrama Allah wajahu wa alayhi salam. Imamu Ali kenan. To haka wata rana wani ya shigo daga wajen Sayyidina Usman bin Affan radiyallahu anhu yana shigowa sai yake shaka ina ganin alamar abin da ya shafi gurbin zina a fuskar wani bawa fa daga cikin waɗanda suka shigo wajen nan sai wani sahabi ya ce wahayi aka yi bayan annabi sai ya ce a kirasa ce kawai ta mumini ashe shi wannan mutumin din ya dan kalli wasu abubuwa ne da bai kamata ya kalla ba kallon wasu abubuwa yi da bai kamata ya kalla ba yana shigowa kawai imamu imam Usman bin Affan yana kallon fuskar shi ga alamar wannan abu a fuskar shi me yasa Allah ya yi ma idon imamu Usman madadi da hakkai haka Abubakar matar shi za ta rasu a zai rasu yake baiwa Aisha cewa ya ba ta kyauta ne ba ta ɗauka ba ta riga ta yi hauzi ba akwai abin da ake ce ma hauzi idan a wannan abari ne na fito idan aka baka ba kyauta ba kai hauzin da ka dauko ta zuwa ga inda ya kamata ya zama mallakin ka ba ka sake wanda ya baka kyautar ya rasu to kyautar za ta iya tashi magana za su iya dauke za su iya cewa da an baka bai sa ba bai koma karkashin mulkin ka ba sai ce to ga kyauta na baki ba ki hauzi ba gashi kuma ina ganin cewa zan bar duniya ne kuma idan na mutu sai zamanto gado tsakanin yan uwanki maza da kuma yan uwanki mata biyu to ita kuma Aisha ta san ƴan uwanta maza ne da ƴan uwanta mace ɗaya. ƴan uwanta mace ɗaya ce ita ce Asma'u sai ɗan uwanta Muhammad sai a Abdulrahman. Yau sai ce to idan namiji zai zama gado tsakanin ƴan uwanki maza biyu da ƴan uwanki mata biyu. Sai ta ce ah na dai san ƴan uwana maza guda biyu ɗin Muhammad da Abdulrahman. Na kuma san ƴan uwata mace guda ɗaya ita ce Asma'u. To wace ce ɗaya ƴan uwantawa? sai ce masa mata ta ummu kharija tana da ciki kuma ina ganin mace za ta haifa kuma haka abubakar din ya rasu kuma ta haihu kuma ta haihu mata idan shi Allah ya mai madadi da haske daga hasken shi wannan shine to wannan shine abinda shi malam yake nufi a wannan magana sai imamu shaukani sai to fastada alaka bi hadha al ma'ana bi hadha al ma'ana ma fi ma fi ma fi al hadith al qudsi wannan kaga ma'anar wannan hadisi kudusi ya bayyana maka bayyana a fili da wannan ma'anar da muka karanta ai kuntu bima alqaitu ala sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi min nuri sai in zamanto da abin da zan jefa a a jin shi da ganin shi da hannun shi da kafa shi na haske na sai zama to sam a hulla biya sama ubi sai zama to ni ne fi shi da Allah wa basara hulla biya yubsiru bihi sai zama ganin shi da yake gani da shi wa yada hulla biya fi shi biha zama hannun shi da yake damka da ita wa rijla hulla biya yamshi biha da kuma gaba shi da yake tafiya da ita summa auza hadha al ma'ana bi qawlihi sannan annabi ya sake bayyana wannan ma'anar da faɗin shi fa bi yasma'u da ni zai rika ji inji Allah wa bi yubsiru da ni zai rika gani inji Allah wa bi yamshu da ni zai rika damka wa bi yamshi da kuma ni zai rika tafiya to wannan shine ma'anar hadisul wali shine ma'anar hadisul wali bisa abin da Imam Shaukani ya ta hakikin shi kuma Sharif Ibrahim Sale ya kirato shi naqilan wa radiyan idan malami ya kiro ba littafin sa bai bi bayan abin ya soka ba to ya yadda da abin da aka yi to ya ciro a cikin littafin imam shaukani kuma bai soka ba mu ma mun ciro a cikin littafin shirin ibrahim sale duk kuma mun yadda da wannan bayanin don wa wannan shi ne hadisul wali sai tabaqatul awliya'i wa maratubuhum wa maratibuhum wa asnafuhum tabaqokin waliyai waliyai tabaqa kaza suna wali kuma menene matsayin su menene aikin da Allah ya ba su kowane wani da irin aikin da Allah ya ba shi zakar shekul akbar shehi babba a cikin shehunan sufaye wanda suke ce mai sayyidi muhyiddin bin al-arab al-hatimi ibn al-arab al-hatimi ya ambata ya ambaci ne maratib al-awliya'i martabobin waliyai wa tabaqatihim kuma ya ambaci tabakokin su al-ikhtilati ahwalihim bisa sabawar halayensu في الباب الثالث وسبعين أبابنا أشرين أبابنا ثالث وسبعين من الفتوات أبابنا سبعين دعوك أتكلم لتافن شميسونا من الفتوات المكية أتكلم لتافن سميسونا فتوات المكية قال رضي الله عنه يا فتاة يا جالة تبتع قريش ابن الأرب الحاسم يسي إيه إلا فهو كذلك سني أن رجال الله في هذه الطريقة ماذا جان الله أشتغل الطريقة تصوفها هم المسمون بعالم الأنفاس su ake ce musu alamul anfas waɗanda suke rayuwa rayuwa irin ta ruhi alamul anfas wasu wahum wa huwa ismun ya ummu jami'ahum wannan sunan alamul anfas dukkan waliyai wannan sunan ya game su ana gaya musu wannan sunan sai ce wahum ala tabaqatin kathiratan su tabaqa tabaqa ne waɗannan ga adadin su waɗannan ga adadin su waɗannan ga adadin su wa ahawalun وهم على طبقات كثيرة وأهوال مختلفة كما كون ولي دي إرن حالا دي دي لو كمانا دي إرن أبن دي شاو أفادر الله نسرك دي حسا كي دي أفادر الله ومنهم من تجمع له الحالات كلها وطبقات أخي وليين دي كي دوت تكن مقاما وليين شي كري dukkan makaman nan wilaya din ya hau kai ya tattare saboda dukkan wani waliyi ya san matsayin da yake ya san matsayin da yake kuma ya san iyakar inda ya tsaya akwai daga cikin waliyi wa minhu akwai kuma daga cikin su man yahsul lahu min zalika ma sha Allah wanda dan abin da Allah ya so shine yake tabbata a gare shi wa ma min tabaqatin illa laha laqabun khas ba wata tabaka daga cikin tabaka waliyai fati tana da lakabinta ke kantace min ahlil ahwal wal maqamati daga ma'abota halaye da makamomi da matsayai a fadan Allah wa minhum man yahsuruhu adadun akwai daga cikin su wanda za ka iya lissafa adadin su fi kulli zamani a kowane zamani wa minhu akwai daga cikin su man la adada lahu wanda ba su da adadi man la adada lahu man la adadun lahu lazimun wanda ba su da adadi wanda adadi yake kebantacce fai killuna wa yuksiruna akwai waɗanda wa yuksiruna akwai waɗanda suna raguwa suna da duwa a zamani akwai waɗanda kuma su adadin su kenan a zamani ba sa raguwa ba sa da duwa idan ɗaya ma ya mutu a cikin su Allah zai ɗauko a cikin na ƙasar su sai a cike wannan gurbe. Allah ana ganewa? Wal nazkur minhum ahlal a'dadi wa man la adada lahu bi alqabihim insha Allah ta'ala. Za mu ambaci waɗanda suke da adadi ɗin, za kuma mu ambaci waɗanda ba su da adadi da kuma irin laƙabin da ake gaya ma kowanne. To idan muka shiga karatunmu na gaba kenan za mu fara jin waɗannan waliyan adadin su kaza ne sunan su kaza. waɗannan adadin su kaza ne sunan su kaza waɗannan adadin su kaza ne sunan su kaza sannan daga bisani sai ni magana akan wanda ake kira gausi ko kudibi shi kadai ne a zamanin sa sannan sai ni magana akan khatibul awliya'i wanda waliyan sun tabbatar shi ɗaya ne daga farkon duniya a sashen alkiyama ba wani mai matsayi irin nashi daga bakin dukkan waliyan duniya sannan kuma mu tabbatar sun yadda cewa sun yi ishara cewa shoti jani ne wannan matsayin saboda haka dama abin da muka koro kenan inda za mu je ne kenan Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya kara ganar da mu dan alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam za mu takaita a nan insha Allah sai a sati mai zuwa za mu tashi akan ɗauke adadin waliyayin da tabakokinsu a nan ne za mu dora in Allah ya kai mu ranar iso insha Allah ma'ana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين